إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke gurkar kada a birnin da magara yau muna juma'a sha biyu ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 17 ga wata na shida shekara 2016 a darasinmu na jiya mun tsaya cikin suratul ma'ida a aya ta 75 wanda insha Allah yau za mu tashi aya ta 76 ta wannan sura suratul ma'ida bismillah alama ibrahim
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله سبحانه وتعالى نبا من رش أمرنين jan hankalin masu bautar wani Allah kun kiran wani Allah bayani ya gabata na addinai daban-daban da wanda suke kiran isa ko ɗaukar isa Allah ko kiran shi wajen neman biyan bukata da sauransu sai Allah ka ce ka ce musu a ta'abuduna min dunillah shi da mutane za ku rika bautar wani Allah min dunillah duk abin da aka bauta mana ba Allah ba koma menene za ku rinka bautar abin da ba Allah ba abin da ma la yamliku lakum darran wala naf'a abin da bai mallakan muku ba bai mallakar cutarwa idan kun mai tawaye kun ki bautar shi ba abin da zai same ku ba wata ukuba da zai muku hakanan kuma idan kun bauta ta mishi baya amfani muku da komi bai anwana muku komi ko amfani ko cutarwa kinan wannan a hankalce ga mai nan jan hankali ne bai dace ba kai mutum mai hankali ka rinka wahala kana bautar abin da bai amfanar da kai bai cutar da kai da komi wannan shine jan hankalinsu da aka yi domin duk abin da ka ɗauka wanda ba Allah ba in ka ce isa ma uzeri ne waye ka ɗauka wani aljani ne duk wa'innan kayan su Allah na ruwa a sha na hudar da tsirrai an yi halittu an yi komi babu wani abu wanda aka yi wanda sai suka zo Allah yi duk abin da ka ɗauka ba Allah ba ba wani abu da sai da ya zo duniya ta sani haka yato menene meye ya rike meye mallaka shi kanshi ma ba wannan yin shi akai haka na kwarai akwai kasa raguwa ta hankali game da mutum ya ɗauki wani abu ya mai bashi matsayin Allah wanda yake mahalicci mahalicin kuma mai ikon komi da komi akwai na kasa kwarai ta hankali yace ba haka wannan jan hankalin akwai kenan nan za ku rinka bautar abinda baya amfani baya cutarwa nake na jihar kenan bai dace ba ga mai hankali ya bauta ma abinda bai amfanarwa bai cutarwa na akwai tabbatar da cewa rashin amfani da dukkan abin da ake bauta ba Allah ba bai amfanarwa bai cutarwa ya ce wallahu sami'un alim shi Allah da aka ce a kiraya a kadaita da ibada shi na sami wanda yake jin bukatar bayi shi wanda yake jin matsalar bayi shi wanda yake jin addu'ar bayi shi yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an iya cewa ud'uni astajib lakum eh Allah cewa idan bayina suka tambaye ka labari na ka ba ka labarin ni matsayina ina kusa da kowa inni qarib ina kusa da kowa kuma ujibu da'wata da'i da da'an ina amsa kiran duk mai kira in ya kiraye ni kina Allah ya jin bayan shi kuma ya muku umarni ma a wani wuri ud'uni astajib lakum ku kiraye ni shi Allah so yake azo so yake azo ya bada kai saban dan adam idan kana roƙon shi tsane ka lokacin da ka sha kai da roƙon na adam zai tsare gaba daya bai san maganinka amma shi kuma Allah subhanahu wataala idan ka bar roƙon shi ne yake tsaranka kuma shi yana kalubalanta akan maganar shiga ina za ka shiga matsala ka je ka samu warwara a majin mutsari za ta au iya tambi cikiya a majin mutsari za ta au wane ne a man yujin mutsari za ta au waye zai amsawa mai matsala in aka kiraye shi duk wannan sai Allah wannan yan wakilin jan hankali ne bautar wani Allah shirme ne amma ka bauta ta mu Allah wanda yake shi mai ji ne eh walla huwa samiul kuma al'alim Allah mai ji ne kuma masani ne game da bayan shi kenan ka bauta tama wanda yake ji masani game da kai magana kenan bayan wannan kira na tabbatar musu da bautar wannan Allah shirme ne ba amfani ba cutarwa ka kira Allah wanda yake ji kuma masani kuma yace kul dan umarni ne daga Allah subhanahu wataala ina ma manzon shi ka gaya musu ka yi kira ya ahlul kitab ya ku waɗanda suke ɗauke da littafi dinnan kira ne kamar ce ya ɗan manya ya ɗan mutanen kirki na akwai jan hankali ku da aka ba littafi ya ahlul kitab wanda Allah ba su littafi daga sama ya saukar da littafi ya ku ahlul kitab la taqulu fi dinikum ghayra al-haq kakku shishigi kakku wuce gona da iri cikin lamarin addinin abin da yake ba gaskiya bane ba in wa me ya ce a na alghulu shi ne cewa na ce ifrat huce gona da iri Allah subhanahu wata'ala ya zargi huce gona da iri haka kuma rage misali na yan wa san isa alayhi salam da san uzair ya kai wa'incan mutane ba su matsayin Allah ki lalle an musu umarni su girma annabin Allah Isa alaihi salam su aga zame su mai kaza su so shi to wannan haka ga mata amma sai suka wuce gona da iri daga matsayin maganar soyayya girmamawa sai suka kai shi matsayin Allah shine maganar jin algulu sun wuce gona da iri sun wuce matsayin Isa da Allah ba shi na annabin Allah manzon Allah a so shi a karama shi sai suka kai shi matsayin Allah haka uzair duk wannan soyayya ce da ganin matsayin wa'inan bayan Allah yasa suka kai su matsayin Allah yanda a yau wasu soyayyen malamansu sun ba su irin wannan matsayi za su kiraye su su nema wani abu da wajen su duk mai kaga da soyayya ce kai a huce gona da iri to Allah ke masa kashe kafu huce gona da iri kafu gulu wanda abin da sun yi ya tabbata sun yi sun ba idan matsayin Allah ko dan Allah haka uzair kuma duk wannan abun mamaki da ya bayyana a hannun wa'annan bayan Allah ya sa suka ba su wa'annan matsayi kowane dalilin irin abin da Allah ya sanya a hannun wa'annan bayan Allah Isa alaihissalam irin abin da ya na mu'jiza aihuwa ba uba da irin abin da ya na abin mamaki wanda Allah ya bashi tabbatar da shi manzo ne na Allah wanda da suka ce ai duka ma Allah ne shi ma uzair ganin mutuwa da yi shekara ɗari Allah ya tado shi da shi ma an ba dan Allah ba wa zai mutu tashi duk wannan abun ne kai haka nan soyayya ce to Allah ke maka sheku kanku haka dan manzo Allah ya cewa iya magana akan hatta mu ɗan uwa annabi sallallahu alaihi iya magana cewa mashaddadin galaba abu mana hadisin annabi ya magana cewa duk wanda ya tsananta duk wanda ya matsa ka addini abin zai rinjaye shi iya addu'a iya magana cewa halakar mutananti'un halakar mutananti'un sun halaka mai al-mutananti'un masu wuce kuna da iri illa yan wa'anan wajen maganar na maganar laifin addini hadin ila galabahu ba mai matsa cikin addini ya rinjaye shi mutane kan kawo wannan maganar ta tsoratarwa akan tsanantawa sai su tsorawa mutum wanda yake taka tsantsan mutum mulkazim wanda bai san taka doka ta Allah in ana saban Allah bai shiga ya ce dan shi shigi ne shi kuma nan ana maganar huce gona da iri Allah ke zargi in ibada ce ka haramta abinda Allah ka daura ka abinda bai kayyinka abinda zaka iya ka huce gona da iri duk kasa gaba daya ko ka haramta haramta halak amma maganar kin bin dokar Allah a yau da yawa mutane suna jira wannan kalma da duk mutumin da aka san be taka iya tsoron taka wani abu da ba kyau iya tsoron shiga lamarin bid'a ne abu da ba kyau iya taka ta kace wannan shi shi yawa Allah ya kamta addini yarin da yaka ka annabi ya ce tun da mutsama addini yarin da yake wannan magana da banci ba ka wannan kalma wajen wanda yake taka tsantsa wajen wuce gona da iya ke magana abinda haramta halak ko abin da aka ɗaura maka wuce gona da iri ƙari da wuce ƙarhinka shi ne magana shishigi nan an zai ɗan wa muna magana zuwa ahalar kitab kaga ai su me alkulu da suka yi sun ba wani bawa na Allah matsayin Allah shi ne magana duk abin da yake wuce gona da iri shi ne alkulu ko ka irin wasu sahabbai wanda suka zuka annabi tambaya akan tambayoyin irin ibada da yake suka yi gaskiya zuwa abin ya kaɗan suka yi sai tambaya bena sun tambayi iyalan shi aka yi musu ga yadda yake rayuwar shi aka suka wani annabin Allah ne a cikin da ya ce shi daga yau bai ƙara armi kullum ya bauta Allah ya ƙara armi gaba daya ɗaya ya ce shi kuma kullum azumi zai eh ɗaya ya ce shi kullum azumi zai ya ce shi bai ƙara barci ma cikin da ko ya tsaye kiyamar lai annabi ya zo biyu ba su me fita daga daga cikin a na ce ni ya ce na ji kun huce kaza da kaza ya zo abin godi wani bai armi ha abada wani shi bai barci wani kuma kullum azumi manzana ce ni ina arman mata ina da mata ina barci wani wacce wani kuma in tashi ina azumi wata ran ta abinci ta duk wanda ya ga wannan abin ya huce ana biyi ba to bai tare da ni annabi ya musu kashe akan huce gona da iri da mai gona da kaza nan shi dai yaron ta maka shi barci sai yaron ta maka shi abinci sai yaron ta maka shi eh me aka ce arme ko arme to duk wannan shi ai kira da shi shigi to shi ne Allah ke kashe gare su kuma mu ma gare mu kan mishi shiki kan wuce gona tsiri me addini yanda manzon da Allah ya koyi ya ci irin yace ya tana annabi ce musu na yi ku tsoron Allah da tsoron Allah ne amma ina ci ina sha ina arman mata duk wani ina yi to nan kenan yace wala tattabi'u hawa qaumin qad dallu min qabl kuma Allah ke musu kashe kakku bi san zuciya mutanen da tuni sun bace dan na iya musu kashe kakku gadon uwaye da kakanni domin 'yan baya ne mabiya isa alaihissalam ko mabiyan musa 'yan baya ne suka lalace suka isko lalatattu sun canza addinin sun rikita addinin sun yi gudu a cikin addinin alaƙar da kakku bi kakku bi mutanen kakku bi san zuciyar hawa ne alhawa san zuciya ne na wasu mutane wani sun ɓace kafin wannan manzo ya zo sun dama sun ɓace dama a ɓace suke min kabar ya ce wani mutane wa'adallu kasira su sun ɓace kuma sun ɓatar da dewa aiki bi gare su aka samu tun ɓatacce bai kira zuwa ga ɓata shi ne ya ɓace ka sakace shi amma wannan su su ɓatattu ne kuma sun ɓatar da dewa ya aka yi uwa suke batar da yawa domin su ne jagororin al'ummar su suke waje aji su suke halitta suke haramtawa kai shi yasa suke tasiri ga bayan Allah da yawa shi su suka bace kuma adallu kasira suka batar da yawa daga cikin bayan Allah yace wadallu an sawa sabil kuma sun bace wa tsakiyar hanya ne wa tsakiyar hanya tsakanin ifrat da tafarit nan wuce gona da iri ko kuwa ƙasa da abin da aka ce kai nan kinan kira shi aka cewa manhaj na al-salaf manhaj wasat al-wasat ne a waɗannan kenan su za tsaka ba huta gona da iri kuma kakkai ƙasa da abin da aka maka umarni umarnin da aka maka huta gona da iri kuma kakkai rage ɗaya tsaka tsakiya eh kuni ummatan wasatan alasan umma al'umma mu nake masu manhaj wanda yake bai huta gona da iri kun bai ragewa shine bab farid batta farid kenan wannan shine su sun bar hanya ta tsakiya hanya tsaka tsakiya wadda ba huta gona da iri kuma babu wadda babu ragewa ko na- rage abin da aka maka umarni kenan nan sunan ime na yan gudu na yan wucewa da su sunan karamin zargi dan sun wuce gona da iri sun kai wasu bayan Allah a matsayin Allah subhanahu wataala Allah ce gaba لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون na'am lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari cewa an tsine ma waɗanda suka kafirce na banu isra'il nan cewa imam musulmin nake cewa an tsine nan malaman nahu na ka irin wannan bina isha mabani alal majhul ko mabani liman lam yusamma fa'iluhu yace wannan ibara guda biyu ko a cikin katon qur'ani kullun ka ka ibara mai kyawu mai mabani alal majhul suna kashi wai wani abu ne aka yi ba san wanda yi ba yanzu a magana ce a magana Allah ba sa da magana sai dai wancan ibara kin mabani liman lam yusamma fa'iluhu abinda wani aiki ne aka yi ba a hudo karara ba aka ambaci wane yi shi duk da cewa za a san wane ne yanzu nan an ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'il ala san daud an tsine ma wa ya tsine wa Allah na Allah ne aka koyi illa kurin ba ambace ba sunan Allah ne a hili karara cewa amma musan Allah ne tsine ki an tsine ma waɗanda suka kafirce na bani isra'il a harshen a harshen Dawud da harshen Isa nan menene ganin annabi Dawud alaihi salam annabin Allah ne wa'annan Allah an ci wasu al'umma irin ashabu sabt wanda suka wuce gona da iri suka nemi halitta haram suka nema wa haram dubara irin masu farauta suka farauta dai wannan abin da aka sani na wannan ka an hana ta farauta su suke yin dabara ran juma'a ta ajiye abin kamun ki so su kama ran ladi to dai wa'annan mutane ai suna cikin zuwa ta banu isra'ila to nan kenan an tsine musu a harshen wannan annabin shin dan shi annabi ne na Allah yana isa ka sako na Allah labari ne zai bada na la'antar Allah ga wannan al'umma ko mu cewa a cikin littafin shi cikin zabur akwai wannan maganar tsine ma wa'annan jama'a ta banu Isra'il wanda suka yi horauta ta subdu kenan kenan an tsine ma wasu a harshen eh, annabi Dawud wasu kuma a harshen Isa an ce su a harshen Isa an ce wa'anda suka tambayi a sabkar da ma'ida wanda su isa an kai annabin Allah ne muna kallo a sabkar da fula ta abinci daga samuna kallo muna kallo da sa kuma ga abinci su ya sauko daga sama kuma a kawo mu ci ji ƙwarewa wannan Allah isa ga mal Allah ce wannan abin su tambaya in suka kuskura aka sabkar da wannan abin da suka tambaya kuma ba su imani ba Allah zai musu azaba da ba ko irin ta ba za musu azaba da ba ko irin ta ba suka su dai a sabkan musu da abinci daga sama ta ci isa roki Allah cewa Allah ka sabkan wanda ka baki daga sama ya zama to idi gare mu kun zuwa an mutu kace ko kaga anan ina da ayat da ce kuma aka sabka da abincin amma suka ci kuma suka ce kai wata ce su yi bane ba wanda wanda wannan suna aka la'anta a matsayin birrika ko a dukai suka koma suka koma a yanzu suka su su wa'ancan ashabu sabr su ne birrika to dai wa'annan cikin dai kabila ce ta banu isra'il wanda suke alfaharin su ne iyan Allah wanda Allah ya so to ga irin abin da aka yi da su an la'anci wasu Allah ya tsina masa albarka a harshen Dawud a harshen Isa kuma bayani ya gabata birrika da aladu aka har aka shaye su to Allah wannan abin da aka ma wa'annan jama'a Allah ce na la'antar wata jama'a ta banu Isra'il a halshen Isa a halshen Annabi Dawuda da Isa da Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan tsinuwa da Allah ya musu dalilin sabo kin bin doka ta Allah da ƙetare iyaka me daga cikin sababin da Allah ya cikin wannan domin la'anta akwai wanda aka la'anta aka shaye halittarsu burika ko aladu akwai da kurin tsinuwa ce kun da kai gare su Allah ya tsinu da albarka kura domin suna da yawa yawan irin daga cikin irin aikin waɗannan jama'a ko dalilin la'antar yace zalika bi ma'asa wan dalilin sa'o da suka yi wa kanu ya'tadun domin ce me bambanci isyan da itida nan ya'tadun akwai a ga man nau'in saban sabo ne wanda kore ya huce gona ya huce iyaka sabo ma hawawa ne kenan dalilin saban Allah da huce gona da iri yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu daga cikin miyagun aikinsa Allah ya ce la yatanahawna an munkar ba sa hana junansu aikin banza aikin banza suke kuma su ba sa wa'azi tsakaninsu ba sa hana junansu ɓanna alaƙar labi isa ma kanu ya fa'alu tur da irin abin da suka aikatawa na wankadi ba ta mawa musulmi ala saukar da sura wal asar inna al-insan fi khusr ita illa alladhina amanu wa amilu salihat ita wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr na tawasi shine kenan wannan komo wannan al'umma amana umarnin wa juna yan wa maganar umarni da kyakkyawa hana ga wani ba sai malam ba kana da aboki kana da dan uwa kana da abokan zama kana iya duk inda ka san zaka yi magana wani umarni na Allah ba a yi ya kamata ka gaya ma wani nake kusa da kai duk inda ka san taka doka cikin Allah ka yi kokarin hanawa bakin yaka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ji munkar ya canza da hannu idan zai iya idan bai iya da hannu ya faɗi da baka in ma ba ya ga da bakan bai iyawa zuciye shi abin ya kyamace shi kenan magana umarni da yake hana ga muna aikin kowa ne duk wanda ba sa umarni da yake hana ga muna kuna kallon anna ba a yi ga ana anna kuka magana to idan Allah ka dauke uwa ba ku ta kenan nan shine dalilin wa kan la tanhauna an munkarin fa'alu ba sa hana junan su ga gammace munkar dukkan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba munkar akwai na ɗabi'i ko al'ada mutane su bisa wani abu a wajen su amma na magana munkar na magana abin da shari'a ba ta amince ba da shi aka samu munkar amma a wajen mutane ne ba sa san wani abu kun zaman to munkar a wani hali ko a wajen wani ba munkar bane ba misali cin abinci daga munkar a cikin hali ko wani yanzu mai haida ko mai bulabun abinci munkar a wurin shi ba munkar bane ba kin duk abin da zai da yake da bashi da kyau a shar'ance shari'a ta hana shi ba ta amince ba da shi ba sa hana juna kuma Allah ya Allah wadai da irin wannan aiki kina wannan iya daga cikin sababin la'anta tsin umarni da kyakkyawa hani da mummuna kina wannan yan kashe ne gare mu ga wata al'umma da Allah ya la'anta dalilin irin aikin kin umarnin kyawu hali ga muna aka dace su kenan mu mu zamanto cikin layin wanda idan ka ga aiki alheri ba a yi ka yi ƙoƙarin umarni a yi inda ka ana ɓanna ka yi ƙoƙarin hana bakin iyawarka ya ce tara kasiran minhu ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون na'am ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا an wannan sura kwarai ta cika bayanin alaƙar tsakanin musulmi da kafoye ko da bangare Allah ce tara ka tsira minu za ka ga ko kana ga da yawa daga cikin waɗannan mutane masu da'awar imani yatawallawna alladhina kafaru suna soyayya kyakkyawar alaka da su da waɗanda suka kafirce ma Allah su ne abu aminansu su ne masoyansu su ne abokan shawararsu su ne suka yi kusa da su Allah ce labi isa ma ƙaddama lahum anfusuhum tur Allah wadai da irin abin da rawukansu ya gabatar musu abin da ransu ya kawata musu na kyautata alaƙa soyayya da waɗanda suke kafuran kafure ne kaga su ne masoyanka su ne aminanka har ranka ya kawata maka abu ne mai kyau to Allah wadai kwa irin wannan ra'ayi tur da irin abin da ransu ya kawata musu an sakita Allahu alaihim domin ransu ya kawata musu abin da ya sa Allah ya fushi da su kina Allah na fushi da wanda yake da soyayya da kafu eh Allah na fushi da shi san kawuri iya ja ma fushin Allah eh san kawuri iya ja mutum fushin Allah san kawuri iya ja ma fushin Allah yace wannan kenan sir da irin abin da ransu ya kawace ya gabatar musu na ya kai ga Allah hushi da su ya ce wa fil azabu hum khalidu kun wa'annan mutane wa'anda suke soyayya da kafirai cikin azaba masu dawwama ne a cikin azaba dan tare suke da su Allah ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilay mattakhadhum awliya kaji Allah ce inda wa'annan mutane za su kama tawi da iri iri da zai soyayya da zai alaka Allah ya ce inda har walau kanu yu'minuna billahi wal nabi inda har sun yi imani da Allah sun yi imani da annabin da Allah ya aiko wa ma unzila ilai inda har sun yi imani da alqur'ani shine abin da aka sabakar mishi kenan inda har sun yi imani da wani abin guda uku da gaske sun yi imani da Allah da annabin Allah da ƙur'anin da Allah ya tafkar mutakazu mu auliya da ba su riki maka hore masoya kajin zan Allah mai imanin kirki mai imani da Allah da annabin Allah da littafin Allah bai dokan kafiri masoyi Allah ce wallakin na kasiran minin fasirai amma abin da ya kawo haka da yawa daga cikin wani mutanen fasikai ne ba ta bin doka ta Allah shi ne kodin fasikai ne shi ya kawo haka Allah kiyaye
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون نعم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا Allah subhanahu wata'ala ke cewa za ka samu wanda suka yi tsananin kiyayya ga masu imani wanda ya kowa tsana adawa da mai imani su wane ne za ka samu masu wannan kiyayya mugun iyakar kiyayya yahudawa da waɗanda suke mushrikai sauran mushrikai masu bautar wani Allah su suke kowa adawa da musulmi masu imani ya ce yi wala ta jidan na a ƙarabin mawaddatan lillazina amanu allazina ƙalu inna nasara ya ce amma a lokaci guda kuma ɓangaren wanda suka yi kowa adawa da musulmi da masu imani yahudawa da mushrikai amma wanda za ka samu wanda suka yi kusa da soyayyarsu ga masu imani na musulmi nake cewa an ce kusa ba ce ba wasu a sun yi kusa da a samu soyayya a wajensu ba masoya bane su maha a'a ba wasu alabce alabce alabce masoya bane ba bice masoya bane ba a kusa eh sun kusa eh kuma su ma nan kenan kenan adawar su ba ta da ƙarfi irin ta Yahuda na samu nan Allah subhanahu wataala kada ne yace zalik abin da ya kawo aka yi samu ma- eh, masu kusa da soyayya ga masu imani cikin ta'alifin kalu na nasara masu cewa su nasaru ne ta zalik da an na minun isisin domin a cikinsu akwai malamai nan is wanda yake malami mai ilimi na- na likitab cikin nasara rayin ruban waɗanda suke bautar Allah ba sa komai sai bauta wasu yake ma kansu du- duniya su ba su duniya muna ta su wasu sufaye nau'in wata ah, jama'a cikin musulmi masu- masu nan sufaye irin masu wuce gona da iri kenan su sun haramta ma kansu duk wani jin daɗi ba sa arni ba sa ci ba ga ba su abu mai daɗi ba su san mai daɗi kudin su ne bautar Allah su ne ruban duk wani abu na duniya ba su ba duniya ne bautar Allah yan wakar duk wannan iya karantar da kai da cewa Allah abin girmawa ne wannan da zama taban da ya bari ci- komai na duniya ya bari ba ruwan shi dukkan daɗi abu mai daɗi nama wani abu duk da ta ba ruwan shi da shi kurin sai bautar Allah kurin domin wa'annan ana magana wa'anda suke kan addinin isan ba masu isa da gudana ba wannan masu bautar addinin isan da ya zo da shi su ne kisis na ke magana a nan cikinsu masu yarda da magana Allah masu aiki da addinin isa wanda ya zo da shi su ne ake magana nan kisis da dan a cikinsa akwai irin wannan na manzala ya su wasu wasu masu imani kai wa kai manzala ma a mai wayi wanda yake karanta eh, kisira ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tahi bulaguro gurgur zai shi kasar sham ai an je wani wuri da shi da baban shi eh, amin shi abu talib sun je wani wuri za su tai sham wani rahim wanda ruwa ta tabbata a ta ta- ta- ta albanin cikin cikin sa fiye albanin ta tabbatar da waye sun je daidai wani wuri sun sabka wajen wani irin wani rahim wanda bai komai bautar Allah nan suke sansani a dan huta wurin da suka ne a huce sai wannan rafi ya fito cikin mutane ya kutsa ya kutsa ya kutsa ya shigo ana nan ta zama isko manzo Allah har ya bashi madara sha iya yaro iya da shiga sha biyu ba, sha biyu yurta sha biyu ba iya yaro karmi sha biyu sai ya ce ina baba wannan yaran ina wakilin shi ce gashi ce wannan yaran ce kaka ta yi da shi kasar sham masaka kuma da shi wannan suka gashi za su kashe shi za su kashe shi me kenan kaga wannan ya karanta siffar shi duk abin da yadda ya karanta haka ya kai shi kuma shi din ne shi ya dan ya ya dan sha biyu shekara sha biyu da rukun gare shi amma ya gano wannan shine manzo na kashi ita maza maza ku koma da shi daga nan kuma sai sai su komo da shi sai manzo Allah bai je bai je can ba bai je ba an so aje da shi amma wannan abin yana kuma da gaske ne haka komo da shi da ya gan shi ma ya san shi ne su sun san shi da kyau duk komai sun san sun karanta ta kenan to irin wani ake irin wani ake magana sun sa akwai istisin akwai ruban kenan waɗanda suke gaya wa mutane tsakan daga cikin halin su yace wa annahum la takbirun wa'annan ba su girman kai in wanda ka ci kissa ya wannan wannan Salman Farisi ko Salman ai Salman me ya kai shi Madina Salman iya bautar bautar wuta yake garin su mutanen wannan ne Farisa Iran masu bautar wuta ne sai ya iya ga masu bautar nasara sun yi kusa da addinin gaskiya a wancan zamanin sai ya bike bin malamai na na na nasara a wancan zamanin ya zama ka- mai hidima ga wani malamai ya ya isa dogwa isa shi a takaice ya ba labarin malaman shi na kusan karshe bayan ya je wani ya hidima wani in zai mutu ce to ni zai zana da alama dai lokaci na yi amma ina ma wasiya ka je wajen wani har na karshe malamin shi na karshe ta ce to gaskiyar magana a yanzu bin gaba wanda yake kan addinin Allah irin abin da muke kan shi a yanzu amma ina ga dukkan alamun annabin ƙarshen zamani ya kusa yanzu kurin ka nemi inda yake kurin amma ya siffanta masa mana madina ya siffanta garin madina duk yadda ke birnin da zai bayyana ya mai bayani dalla dalla ya wa salman ya gaya wa salman halin shi iya amsa kyauta bai cin sadaka duwan salman aka an gaya mai siffar manzon Allah da da magana hatta ma annabta da magana bai cin sadaka amma ya amsa kyauta salman wannan malamin nashi ya mutu duk da cewa ya haɗu wani malamin cikin malamai shi akwai wani mugu da ya ce aka kawo kuɗi na sadaka ya raba mutane ashe ashe bai rabawa cinye yake tara yake ya tara dukiya mai yawa eh dai mutu an zo ana ta kuka an ta kuka ta kai wannan wa ba mutum fike bane ba da wanda kuke fada gashi na boye ya boye duka boye zinari a takaice dai muna magana Salman cewa ya karanci siffar yadda manzon Allah yake da halin shi da komi a takaice dai Salman ya huto iya yawon yawon shi na neman gaskiya sai wasu suka kamo shi a matsayin bawa suka bar shi bawa da ƙarfi kurin irin na da ake ne hikimar Allah Allah san gurin ya ya tafi ya san mun boshi sai suka kawo shi suka saida shi a Madina suka saida wa ƴan Madina shi Salman ƴan a Madina azab ne da zawa Madina duk abin da ya karanta da sufan Madina ya ita ce kurin duk abin da ya karanta da sufan garin da manzon Allah zai bayyana ya gani salman ya ci gaba da zaman bauta ko aka ko aka da ka bai yake bauta yake bauta shi kurum bauta bauta ta tafi gidan shi iya kalla abin suke kurin ran nan iya ji kishin kishin a makka wasu sun zo suna da wani addini a garin madina wani zai zo wani ya zo daga makka annabin nasu ma ya zo ya shigo iyakan dabino iya aiki na dabino a gonar masu gidan shi kun ji irin maganar manzon Allah ya shigo ce bai san ba iya shoran labarin bai san lokacin da ya faɗo da kan dabino ka ƙarshe manzan Allah ya zo salman ya ɗauki dabino ya je manzan Allah ya tsaye da cikin sahabbai ya iske shi kai mace mai ga sadaka ya muhammad ga sadaka manzan Allah ya ture ci a kuci mu ba mutum sadaka eh annabi cin sadaka haka haka haka iyalan shi duk wani sharifi ke fashin fashin sadaka an gaji sadaka jabi ne sharifi ke fashin sadaka sama ku ba shi sadaka shari'i ne shari'i ne duk alibin da annabi ya ce sadaka haramun shi gare su hasan jikan shi ya sa an kawo abin sadaka manzo Allah ka hanyar dauka duka ta ba ka dauka ya sa baki har ya hade annabi ya sa halishi ya sa ya tsaye da amaruta yace mu gidan mu babban mutum sadaka yanzu sharifi ke sadaka kai shi ta kuma ka ba shi sai dai kyauta kenan aka min sadaka ce a eh ba sabai Salman ya kallo ya sake komawa ya sake kawo wata a cikin hoyi yace ga kyauta manzo ya amsa ya sa baki to yanzu kenan ya ga ya ga biyu yanzu wani me kake so gani akwai hatimin annabta kashi da wannan magiya ta ka wudin bayan kan gani ya ga hatimin annabta da ya karanta nan dai ya yi imani ya tabbatar imanin shi a takaice dai ya zama to illa yanzu mene ne ya musulunta kurmin kai tsaye da abin da wani abin ya karanta kan wajen malamin shi na malaman da kitab a ne ka ji ji da manzo Allah ya karanta kuma manzo Allah ya zo kuma imani ya da kisa dogon wanda karanta kisa Salman sai ga labarin abin da ya kana bayan haka ke muna magana wa'annan da Allah yake yabo da yake maganar akan samu tausayi a kusa da soyayya ga masu imani yace a cikin sa akwai kisisin da ruban kuma ce wa'annahum la takabirun wa'annan mutane ba sa girman kan wajen amsa gaskiya eh ba sa ki amsa gaskiya yace wa idza sami'u ma سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين na'am وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين na'am kaji wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul daga tsaye da muna bisa girman kai wajen wajen bin gaskiya mai da girman kai kin gaskiya su ba sa kin dokan gaskiya irin wannan wanda Allah ke ban wannan ba sa kin gaskiya yace wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul idan suka ji irin abin da ake sabakarwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara a'yunahum tafidu min ad-dama' za ka ga idansu ina kwararo da hawaye na kuka ɗan wace wannan duk da manganu bin kasi na in kayan wasu amma ya cikin yawan abin da ya shahara kisar jafar a habasha wurin najashi najashi iya daga cikin sauran ahalar kitab wanda suke kan addinin annabi isa alaihissalam kuma sarki ne a wancan zamani a wannan karkara iya daga cikin masu cikakken mulki najashi musulmi lokacin da ake gallaza musu annan sallallahu ya ba su shawara su ta yi wajen wannan sarki wanda yake mai adalci iya tsammanin a can za a kare haƙƙi su ba ba gallaza musu hijira farko musulmi can suka ta yi jagorancin jafar bin abi talib bayan sun je sun tsallaka ruwa wanda can dai abin kar ta abin geography ta abin kasa ta duniya daga makka zuwa eh, habasha ruwa ne sun samu ruwa kwale-kwale sun tsallaka sun sabka ƙasar ethiopia na jayi na jashi yanzu sun tsira daga hannun ƙwarishawa ƙwarishawa sun ji labarin ai waɗannan tsirar su sun tawaye sun tsere sun tsira daga- daga gallazawa tasu su dangana ba abu sai daba suka yi tawaga aka sa kudi na shirci na rashawa a ji a kai ba na jashi don ya maido waɗannan 'ya'ya nasu musulmi abu ne dogo a takaice tawaga ta je sun nema a ba su waɗannan 'ya'ya nasu sun gama sun sarki sarki wani- wasu jama'a wasu yara tsageru wasu tsagerin yara sun zo ƙasarka su ba su addinin uwayensu kakanninsu ba su addininka 'yan tawaye ne zaka za ka ba mu su mu koma da su ya ce to yanzu matsayin sarki kasar shi a ce komi ya ya ce komi adalci sai ce ya za a yi haka kurum a kira mun suma in bincike su in ji mai halin su aka je aka gaya musulmi ku zo ana kiran ku a fada annan suka yi shawara suka sa ja'far bin abi talib an ji shi zai magana kuma ce an mun je za mu wada aqidan mun koyi ko muna aqidan sun je fada ga tawaga ta ƙwarai shawa ga su ga najashi ga malaman shi malaman shi ba su kansa inji malaman fada shi kenan ya ce to gashi jama'a ku sun zo sun nema a maida ku gaban suka faɗa game da ku a nan jafar bin Abi ya tashi ya yi magana kalamomi na girmamawa ayyul malik kunna qawmun ala shirk na'budu al-awsan wa na'budu al-mayta wa nusidu jiwar dide ya kawo kalamomi ya kai wannan sarki mu dai mutane ne masu bautar gumaka muna bautar gumki muna shirka da Allah muna mu- mummunan makwabtaka muna cin musse duk wani abu na muku muna yi dai zama abu da ke dai na mummunan rayuwa yace muna wannan hali sai ga wani wanda mun san shi mun san dangantakar shi ya zo ya kiraye mu wajen bautar Allah makarantar Allah da ibada yan umarni da da- da zumunta yan umarni da ke kyautawa duk da ya je yaro iya hana mutum musu tsakanin da abin kirki da da wasu umarni ta dalilin haka muka yi imani da shi muka bi shi a kan shi ne wa'annan dangi namu suka kyamace mu suka gallaza mana suka kashe wasu kaji abin da ke ciki ya ce kuna da wani abu daga cikin abin da yake ya kawo muku to an ce a nan a cikin sira a tarihi aka kawo cewa ya karanta sotu maryam a wannan fada aya na cin abin sira ya tabbatar tabbas irin na maganar nasan qur'ani kuma kamar na hadisi shi da daga da wannan malamai ne na ahlul kitab an ce a nan karantawa da yake musu na qur'ani suna ji suka fashe da kuka da sun san suna da labarin wannan annabin da abin da aka karka mishi shi na Allah ke yabansu wa'annan bayan Allah wa'annan malamai wanda na Allah kitab da masu bautarsu ba su girman kai wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abin da aka sabakar ma manzo tara ayunam tafidu min ad-dam'i zaka ji idan su yana kwararo da hawaye na tsoron Allah na jin gaskiya ya ce min ma'arafu min alhaq saboda gaskiya ce da suka sani suke da labarinta ɗan wani gaya muku duk wani malamin ahalar kitab na gaskiya yana jiran wani annabi zai zo na ƙarshen zamani jiyan da ya- Allah ya kwashi da littafi da komi sun karanta suna jira ne sai gashi abin suka karanta a littafinsu ya bayyana a rayuwarsu sun gani shine suke kuka da tsoron Allah kukan abinda suka karanta sun gani da idansu kamar da kai yanzu ana- kai yanzu ana baka labarin mahadi ko an zama labari ne mahadi zai zo isa ya sabko za mu ga labari haka abin zai zo ba yanda kuke zana jin labarin haka wata ran wasu al'umma cikin wannan al'umma cikin wannan al'umma wata ran suna nan suna kai da kawowa ko jin labarin a ce isa ya sabko haka zai a ce mahadi ya zo a ce dajjal ya zo haka ake to su ma haka suka ta karantawa a littafansu wani annabi zai zo mai siffa kaza mai kama kaza da jama'a shi zai kaza tun abin a rubuce yadda muke karanta labarin abin da zai zo na mahadi da isa da dajjal da a rubuce muna ta karantawa su ma haka suke ta karantawa suna wannan hali ne Allah ya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka ka anan kenan wanda ba su da girman kai wanda mai mai girman kai na kika annabi ce me alkibir badar haq gamtul nas kin gaskiya shi ne ban girman kai kin gaskiya ka san gaskiya suka iya da wulakantar da mutane kenan wa'annan ba su da girman kai daga sun ji maganar Allah daga suna kwararo ina su ya kwararo da hawaye domin abin da suka sani na gaskiya har ma ga irin kalmar Allah ce ya kulun rabbana amanna faqatubna ma'a shahidin suna ta ya Allah mun yi imani tuni sun yi imani da wannan littafi da wannan annabi kai shi da Allah ke musu mun yi imani Allah ka rubuta muka sa mu layin masu shaida ga sauran al'ummomi wannan al'umma suna shahidi ita shahada alin nan mu ne na ce suna neman nan Allah ka sa mu layin wannan al'umma suna suna annabi ta irin wayannan sun za ba lada biyu ladan abin da suka yi cikin Allah kitab suna ta cikin saranci kuma yanzu manzon Allah ya zo sun yi imani har suna roƙon Allah ya sa su layin wannan al'umma fakatubna ma'a shahidin Allah ce suna cewa wa malana Allah nu'minu billahi wa ma ja'ala min al-haq nan kamar wani mai zargi ya zarge su za ku imani kun daga jin gaskiya daga jin magana ko za ku imani sai suka ce me zai hana mu yi imani da Allah me ya abin zargi don mun yi imani da Allah da wannan kalma take tana mun wata kalma ta wani cikin malamai masu ilimin kimiyya na zamani mutumin mutumin Canada iya daga cikin masu ilimi na abin jinsar abin na abin mata da wani sanda abin mata na wani aiwa da wani ya tsoron su gynecolog ba gynecolog ba an biroji ba shi ilimin mata wani shigar ciki wani wane ne ya yi librori wani ana aiki da librorin shi a jami'o'i na turai ba na afirka ma na turai na duniya ana aiki da librorin shi a amurka da europe kan wannan ilimi na abun na abun na abun da na abun wane ne zandani shi na karanci ina ina ganin abin da yake wata muhadara da yake shi wani malamin sun samu alaka da wani wani san zandani malami ne na addini amma kuma shi ma karanci ilimin kimiyya irin wannan ilimin na na abin sai ya karanta yace wani zama ya gama su da wannan malami a toronto toronto ta ta kara dago ya ce zaman da suka yi zaman da aka yi na abin science na abin ilimi da shi addini ba sai cikin muhawara tun da ya san shi da nan ya gano malami malami ne na ilimin wani ilimin iya alfahari da wata ilimin nashi sai hira ta kai su maganar matakin dan adam matakin ciki suke da yadda ke rubuta a yanzu suka abin su ya ziri sai da ƙarshen al'amari wannan malamin ya tsaya ce ya shurara da ke milimi ne ba jai ji bane ba to na ƙarshen al'amari ce a bashi lokaci suka shiga bincike suka kutsa cikin abin da musulunci ya kawo na marahilkin ciki maganin mani jini tsoka kashi gama halitta busa rai wani abin da yake cikin dai cikin cikin haka mummuni ko cikin mummuni da wasu ruwawi ya yi bayani matsayin da musulunci tuni ya kawo bayani dalla-dalla wanda turawa an jima ilimi kan sama ina ta gaba tunan mun bayan muna da abu karshe wallahi ya ce da ya tsayaye bincike kan wannan abin da yake cikin ƙur'ani da sunna da yana ga bayanin kwanaki da ake busa ma rai ake busa ma mani da shiga cikin ciki da busa mai rai ta bi nan wa ayi fitri abinci hatta da kwanakin da shiga ciki zuwa busa rai da bayani abin da ba mun haka da ka ba wannan malamin karshen al'amari ce wallahi ya yarda kuma da cewa wannan na ya ina abin fitrinkin ta hi zama hakika karshe wannan malamin ya zo ya wata muhadara ya ce a wata talabijin ta kasa kusa kanada da yawan muhadara kin sai to ana ana tarbi ana ana shiga ana waya to suke cewa wai ko da kai maka musulunta yace to menene inna musulunta yace ana magana ana, ana muku magana magana ce ta gaskiya abin da ya bayyana na gaskiya na ilimi akan wannan addini me ya matsala inna musulunta duk da har yanzu zai ba musulunta ba amma dai me ya matsala inna musulunta ta wani malamin wallahi karshen al'amari musulunta ne wallahi tuba ya musulunta kuma yace wallahi sannan yace wani malamin yayi jan hankali yayi librori a duniya ya ce wallahi ya yi kira duk inda akwai wata fakara da ya magana wanda ko ina ce sai an gyara kanta da ya ce duk ilimin da ɗan adam ya yi kan wannan ilimin magana yaro magana shiga jiki ce ya yi gyara ya yi gyara na musulunci ya ya ya cika ta precision a kan nasu ta me me ya cuce ni dan na imani gaskiya ce wannan duk masu kware ina ga akwai wani malamin mutumin rasha shi ma irin wannan abin da sunna da ya zo na magana shiga ciki da busarai zai musu gaya mushi sai suna da laboratorin ta abin da ake sa da ake haɗa ake caye yaron bu yaron wanda ake yaron wacin na falba ke na falba wallahi wannan malamin sun sa sun sun bin diddigin shiga cikin wallahi zan ta kwanakin iyayi iya kuma aiki bai aikin komai shi bai komai sai wannan kuwa ya rage komai a rayuwar shi kuna iya bin wannan manin da shiga shi da lokacin da zai ga ya motsa a matsayin an sa mai ruhi ta wallahi iyayi lokacin iya cikawa wanda malaman suna suka bai shi kuna ga yaro ku ya motsa ta yi iyu ta na Allah ya kina ne Allah ya kina lokacin iyayi kuna ji kun ku fakku yaro ya motsa kurin kun fa lunwashi kurin wallahi lokacin da aka bashi aka baka bashi da sunna ta zo kun iya yin yar kun fannin washi sai ana Allah ke wallahi sunna da gaskiya ce abu ne ba wani abu da mana na kurin hasashe da ake ya abu ne kaddi ne kurin wani yan waka hina ne wanda da baratai wani wani ne tuni musulmi ne da wani abu tun da wani matakan da ake wani abu cikin da zuwa cikin suna da qur'ani samar shekara dubu da kusa da jiku da su turawa an jima ana yi sai bayan ma min nan san ka sai ba mai yakin duniya shi wani malami na gani malami na jami'a na wani malami na filosof magana filosofi yake ce ma ɗaliban lise ne yake ce musu iya so su gaya mishi me itilar a duniya me iya da amfani ko me ya mutane itilar a duniya suka cika kowa sharin itilar a shi kasan malamin falsafa filosof sai ba su zero kun suka ta mamaki duka yawan zero ya sa a ci ko ba ko ba da shi ta tilar ma ta yana da alheri ce iya da alheri ce me yace yace itilar duniya tana cikin wani jahilci kan matakin da a cikin uwanshi yace azawar itilar ne likitoci duniya aka san cikakkan matakai a su a wajen su suka san mataki da adam ke bi da shiga ciki zuwa haihuwa da ba ilimin a duniya kurin bige-bige da ake yasashe ne babu wata na'ura da ta baka wani mai ilimi ya ce zai itilar da ya zo mai alheri ta ce kasa yawa yawa yahuda bala'i sai a kama bai yahudiya mai cikin wata daya sai kira likitoci doktorori ce ku yanka ya ce ku yanka su yanka cikinta da ranka a buɗe a ga yadda hulsun jijiki take dan iya dan kwana nawa ya gani a kawo mai cikin kwana wata biyu a kawo a yanka haka suna ganin idinsu eh bannan ce bangare amma ta bangaren likitoci duniya ta amfana ɗan wannan muna muna muna muna abin da muke magana ba muna goyon bayan ta dace bai sauransu ba abin da muke magana wai kenan har wannan lokaci min nafsan karanta wani abu min nafsan karanta wani abu duniya ba ta da ilimi cikakke na matakayyan yaro a cikin washi abinda musulunci sama shekara dubu da wani abu ya kawo kuma da suka kawo kin babu wani gyara duk abin da suka faɗin tuna a cikin addini haka yake dama hema sun ƙari ne suka ɗauko ƙur'ani ƙaro masu kai babu wani kuskure ko saɓan haka nan sun sha wahala ba su imani da Allah da can mu kula masu muna muna da ilimin mu muna magana ce ta qur'ani littafin Allah to wa'annan yan wa wanda Allah yake yabo wa'annan istitin malaman ahlul kitab wanda ba su da girman kai suna bin gaskiya in sun shiga- suna imani da gaskiya har ma suna roƙon Allah ya sa su cikin wa'annan al'umma suna cewa malana wa malana la nu'minu billahi me zai hana mu mu yi imani da Allah wa ma ja'ana min al-haq mu yi imani da abin da ya zo mana na gaskiya mun zama imani ma- bayan mun gaskiya mun tsanta na zama imani wa nadama an yudkhilana rabbuna ma alqawm salihin kuma muna kwadai kaji muna roƙon Allah suna addu'a muna kwadai ubangijinmu ya sanya mu tare da mutanen kwarai kinan gidan aljanna sai mu lai mutanen kwarai fata suke Allah sa cikin bayan Allah na kwarai
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار الله سبحانه وتعالى يا ساكا ما وإن جماعة أهل الكتاب kaga ya ce gaskiyar addini babu in waye imani duk ɗaya ne a musulci babu wannan ba yahudi ne da da barsare ne a yau ya yi imani ɗaya ke da kowa addini ba shi da iya ko kabila musulunci addini na kowa na duniya gaba ɗaya ba wani bai hude ko ba tsare ko malamin bai hude ne ko malamin kirista ne duk wanda ya zo yau ya imani kana nan a addinin sai wani ya zo yau kirista ne ya zo ya shiga addinin ya yi kamar tsaye a wajen Allah ka ji ya bar musu hafai farko wanzu ka da su da su ma gana da musulmi da su aka cutar da musulmi amma suka suka samu suna suka ma addinin Allah aiki yadda wani ɗan farkon musulmi ba kuma cikin sabon suke kenan da haka addinin Allah kofa ce a buɗe kurin duk wanda ya gyara alaƙa shi da Allah ya bi abin da Allah ke so ba ruwan Allah daga yana zo Allah ce wa'annan mutane fa asabahum Allah bima qalu Allah ya saka musu dalilin abin da suka faɗa na imani a sasa layin wa- layin wannan al'umma a sasa cikin tare da mutanen mutanen bayan Allah na gari wanda addu'o'i suka yi kenan Allah ya amshi addu'ar su ya sa su layin bayan shi na kwarai kuma ya sa su jannatin tajari min tajal anhar ya sa su gidan aljanna eh gidajen al- ya ba su gidajen aljanna wanda koramu ke gudana karkashin su kuma su ma khalidina fiha kuma su ma in su shiga aljanna za su dawwama a cikin gidan aljanna kuma wannan abin da a yawa ka Allah ce jaza wa zalika jaza'ul muslimin wannan kuma sakamako da Allah ya ma wa'annan bayi kaga ce a kuna kan su ta ake kullum bayan Allah sun wuce a wannan duk Allah ce sakamako ne na duk masu kyautata aiki amma akwai ta aqida ga mutane kullum ya ce bayan Allah na sun wuce wale ma take wale ma sun wuce wale sun wuce kullum kai dan bi ne kullum kai kuna bin wali wani wali wai wali yan wa matsayi ne ko ya samu eh ko ya samu wali suka ce ko ya samu ta abinda mutum bai samu annabta da matsayin da matsayin soba sahabbai ba ka samu wannan da abin da ba samu su amma wali taka yau ya ka samu zama a samu waliyin Allah ba su ka duba same shi ba je wannan iya yan iya cire wanda ake karya mutane gwiwa kullum bayan Allah na kwasu muci ku kullum ku kuwa ga kullum dai ku bari kullum kuwa samu wali a cikin ku wali wali ya sun wuce wata sun wuce wani taka matsayi ne na na biyayya ga dokokin Allah duk wanda ya tsaya ya bi dokokin da Allah ke so yi musu amala sai samu matsayi madaukaki a wajen Allah kuma wannan namiji ne ko mace ne Allah bashi da lokacin an yanke su ta wuce a walitaka abu ne na Allah duk yadda da Allah kan magana a waliyai me ka tsaya sufar su da ya magana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yace allazina amanu wa kanu yattaqun wannan shi kenan waliyan Allah masoyan Allah ko sai zuwa Allah wani bus tsoro bus bakin ciki yace su wane ne yace allazina amanu wa kanu yattaqun kuma masu imani yin cikakken imani kuma suna tsoron Allah suna bin dokokin Allah kenan magana kuma wawari taka koha ce a buɗe sai sai Allah ya ce wa zalika jazaa'ul mutinin wannan matsayi da Allah ya musu sakamako da aljanna wannan sakamako ne na dukkan masu kyautata aikin su kenan kullun ka gyara yi kokarin gyara tsakaninka da Allah yace walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim amma wa'inda suka kafirce mu Allah suka karyatar da da annaba ko ko maganar Allah suka ta da ayoyin Allah yace ulaika ashabul jahim wannan sune abukan zama a cikin wuta sune abukan zaman wuta sune yan wuta wanda ba sa wuta hala abada kenan ina ga lokaci yayi الله كما ذكر إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته